أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau bi iznillahi ta'ala za mu karatu na ƙarshe a cikin wannan littafi sai kuma littafi na gaba in Allah yarda muna fata Allah karba mana mala yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala mala yake cewa wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al azim wa man qala biha فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم wa man qala bi hadal qawl mala yake cewa akwai wata bid'a da ta bayyana wadda a lokacin sa ne mala yake magana yake cewa wannan abu da ya bayyana kafirci ne shine ne yake cewa shine wanda yake cewa yake ta don da yake faɗin wannan bid'a kafiri ne yace babu shakka a kai shine wanda ya imani da cewa aliyu bin abi talib ai yana raye zai dawo a lokacin su haka aka ringa yada irin wannan zance kawai sai wasu suka ce ai aliyu bin abi talib yana can irin na annabi isa ne shi ma dawowa zai to wanda suka zo suka ringa yada irin wannan kalamman irin wannan zancen shi ne malai ke to duk wanda ya imani da irin wannan magana ya ce kafirci ne kai tsaye haka nan suke cewa zai dawo kayan tashin kiyama haka akwai muhammad bin ali akwai ja'far bin muhammad akwai musa bin ja'far duka wannan suna magana akan cewa wai za su dawo su ne shugabanni su ne limamai kuma suke magana akan cewa wa'annan mutanen sun san gaibu shi kuma kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu a wajen Allah ne ke da kwai mabudin gaibu babu wanda ya san sai Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya ce ya san gaibu to wannan kafirci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fahadharhum fa innahum kuffarun billahi azim to wa'annan ka kiyaye su saboda sun kafirce ma Allah mai girma wa man qala bi hadha alqawl kuma haka duk wanda ya faɗi irin wannan magana shi ma ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan malam anan yana nuni akan wa'anda suke kira akan addinin Shi'a sun kasance yana daga cikin abin da suke kira a kai cewa aliyu bin abi talib bai mutu ba ai yana nan a raye irin na annabi isa ne da shi da wa'annan sauran shugabannin nasu cewa za su dawo kayan tashin kiyama to wannan magana magana ce ta kafirci kuma a jingina musu cewa sun san gaibu duka wannan kafirci ne duk wanda yake irin wannan magana tasu shi ma ya shiga layin su inda ya itikadi da wannan abu ya zama kafiri sai ma yake cewa ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala ƙala ru'matu bin amr wa sufyan bin uyayya bin uyayna rahimahumallah man waqafa inda uthman wa ali fa huwa shi'iyyun nu'ma bin amr da sufyan bin uyayna Allah ji kansu da rahama suke cewa man waqafa inda uthman wa ali fa huwa shi'i dukkan wanda ya yi tawakkufi a kan sha'anin Uthman da Ali bi ma'ana yake nuni a kan cewa shugabanci ba na Uthman ba ne ai shugabanci na Ali bin Abi Talib ne sai ke cewa fahuwa shi'iyyun to wannan shine dan shi'a la yu'addal idan aka ce la yu'addal bi ma'ana la yuhkam bi adalatihi ba za ka ce ba wannan mutumin adali ne haka nan wala yukallam ba za a mai magana ba ta girmamawa ta daraja wala yujalas haka nan ba za a zamna tare da shi ba li'anna dararuhu yantashiru ala man jalasahu saboda wannan abin da yake kumshe da shi na aqida shi yana iya bazuwa ya shahi wanda ya zauna a tare da shi yace wa man qaddama aliyan ala uthman fa huwa rafidiyyun duk wanda ya kaddamar da aliyu akan uthman to wannan rafidi ne bi ma'ana dan shi'a ne qad rafada athara ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ki me yake da suna maganganu na sabon manzala sallallahu alaihi wasallam wa man qaddama al-arba ala jami'ihim wa tarahama ala al-baqin wa kaffa an zalalihim fa huwa ala tariq al-istiqama wal huda fi hadha al-bab dukkan wanda kuma ya gabatar da wannan khalifofi na manzala sallallahu alaihi wasallam guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali wa'annan guda hudu ta gabatar da su akan dukkanin sauran sahabbai tace wa'annan sune shugabanni sune manya kuma sauran su ma kana girmama su kana kaddara su kana musu addu'a Allah ji kansu da rahama Allah gafarta musu akan kurakuransu to duk wanda yake irin wannan yana sama hanya madaidaiciya kedan menene ake kiran mu akai ana kiran mu ne akan cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me itikadin cewa wa'annan bayin Allah ba ma asumai bane ba amma kuma su ne harkun waliyai idan ana nema a cikin wannan al'umma duk inda aka ce ma waliyi shugabansu na farko da zaka fara kawowa shine abubakar radiyallahu anhu in yaso bayan shi ka zanyo sana kenan ka girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shugabannin su kuma sune wa'annan guda hudun kuma sauran ka ringa musu addu'a ta alkhairi wannan shine aqida ingantacciya kuma wannan shine abin da ake bukata a gare ka a matsayinka na ahlus sunna sai malaka cewa was sunna ita kuma sunna an tashhada shine ka shaida أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله نعم الحمد لله يعطيكم الله yace a sunna shine ka shaida cewa annal ashar wannan guda goma alladina shahida lahum rasulullah wa anda manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida bil janna cewa an aljanna ne annahum fil min ahli aljanna la shakka fihi ka yi itikadin cewa lalle tabbas tabbace ɗan aljanna ne babu shakka a kai da nan wa'annan da manzala sallallahu alaihi ya ce ɗan aljanna ne to kai ma ka tabbatar musu da cewa ɗan aljanna ne in dai labari ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza ne to kawai gaskatawa ake wannan shine cikakken imani da manzala sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'bada Allah illa bima shar'a shine kama manzala sallallahu alaihi wasallam da'a ka kiyaye da abin da ya hana ka ka gaskata shi a dukkan labarin da ya baka kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya koya maka wannan shine cikakken imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine shahadar ka ta cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah za ta tabbata in baka da itikadi na cewa zaka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan umarnin da ya baka zaka hannu idan ya hana ka za ka gaskata shi a labarin da ya baka zaka bauta ma Allah gwalgwadon yanda ya koya in dai ba wannan bane itikadin ka ka tabbatar cewa lalle baka yi imani hakikanin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kasance wannan shine itikadin ka game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari yake cewa Abu Bakr fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubair fil janna Sa'ad bin Abi Waqqas fil janna Sa'id bin Zaid fil janna yake cewa kuma abu ubaida bin jarra fil janna abdurrahman bin auf fil janna manzala sallallahu alaihi wasallam haka ya zano su guda goma yace dukan su wannan aljanna ne haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa bilal bin abi rabah shi ma dan aljanna ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi yake cewa me inni la asma'u qar'una alayka amami fil janna ya bilal ya kai bilal ina jin tahiyyarka a gabana a gidan aljanna na tambaya wane ne aka ce bilal ne tunda manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin mulkin shi ana nuna me gashi gidan aljanna ga abubuwa ga abubuwa daban-daban wanda suke wakana yake cewa me kake aikatawa yace ya rasulullah duk lokacin da ne arwalla duk lokacin da arwalla ta taurware zan sake wata kuma sai na raka'a biyu ya daga cikin abin da ya samu na fadala shi wannan bawan Allah kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai shaida cewa dan aljanna ne wanda suka je yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku yi abin da kuka ga dama Allah ya gafarta muku duk da abin da kuka aikata a gaba bai cutar da imaninku ko ku yan aljanna ne kaga wannan su ma an musu shaida da me cewa yan aljanna ne Fatima yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya kwance iya cikin rashin lafiya ta rasuwa ta zo wajen shi da ta zo yake rada mata wani abu ta yi kuka ya sake rada mata wani abu ta yi dariya sai aisha take tambaye ta menene ya gaya miki ta ce in na gaya miki na zama mai bazau kenan ya manzala sallallahu zai rada mana abu kuma in gaya miki bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu aisha Allah kara mata yarda ta kasa hakuri ta sake tambayar ta wai menene manzo Allah ya gaya miki da farko kike kuka daga baya kike dariya tace abu na farko da ya gaya mani yace mini wannan kwancin da nayi bazan tashi ba mutuwa zan to shine sa ni kuka saboda zan rabu da babana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace to me yasa ke dariya tace abin da yasa ni dariya kuma ce mini yayi ni ce zan fara iske shi a cikin iyallaina kuma ni kin shugaba ce ta mata a gidan aljanna to wannan abin kuma yasa ni dariya kaga wannan me yake nuna maka cewa al aljanna ce haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gwada mini al'ummomi gobe kiyama sai naga wata al'umma ya naga wasu wani annabi ya zo da wasu mutane rahafin minan nas mutanen ba su kai goma ba su ne ake ce ma rahaf ya ce da na gane shi sai kuma aka gwada min wani annabi shi kuma mutum ɗaya gare shi wani kuma mutum biyu kai akwai annabin da aka gwada mana ma babu kowa a tare da shi ba wanda ya bi shi ya ce kuma ana nan sai na gonu duhu na wasu al'ummu sun gabato sai nake tsammani al'umma ta ce sai aka ce mini wannan al'umma ce ta annan musa annan musa ne da shi da jama'a shi ya ce ana nan kuma sai ga wani duhu ya zo na wasu jama'a hallo a gwada mana aka ce mini to wannan ita ce al'ummarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabbai labari yake ce musu haka a gwada mini su a cikin su akwai mutum dubu saba'in za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba kawai daga sun zo lesefa sai gare su gidan aljanna za su shiga a nan sai sahabbai mazalar sassalam ya tashi zai shiga gida ya suka shiga tattaunawa tsakaninsu ake ta kowa ke tunanin su wane ne wa'annan wani ya ce ai wa'anda aka haife su a musulunci ne ba su taɓa yin shirka ba wasu ce a'a sahabban manzan Allah su ne masu irin wannan daraja wasu ce kaza wasu ce kaza ana ta tattaunawa manzo Allah sallallahu yana fitowa suka kame zancen suka ce ya rasulullah wa'annan mutanen mutum dubu saba'in wanda za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba muna nan muna tattaunawa akan su wai su wane ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce yake ce musu humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne wanda ba sa rukiya ba sa yin sakiya ba sa yin tambi su kawai tawakkali suka yi ga ubangijinsu a nan sai ukasha ya tashi sai ce ya rasulallah udu Allah an yaji alani minhu ya rasulallah ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikinsu sai manzala su sarfe ke ce mai anta minhum kai kinnan kana cikinsu sai kuma wani ya tashi sai ce ya rasulallah nima ni ma a roƙa mun nima in shiga daga ciki sai ce sabaka ka biha ukasha kaga kenan ukasha menene dan aljanna ne haka ne to haka manzara sallallahu alaihi yake ba mu labarin wasu ya nuna mana cewa wa'annan ɗan aljanna ne to kaga wannan labarin dole mu gaskata tabbas haka ne wa'annan bayan Allah ɗan aljanna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a gare mu kuma duk abin da aka ce ma annabi ya ce in dai ya tabbata hadisin ya inganta to kai naka kawai ka tabbatar da shi shine abin da ake bukata a gare ka sai malai yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wala tufrid bis salati ala ahadin illa li rasulillahi wa ala alihi faqat kuma kada ka keɓance yin salati ga wani sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi kamar yanda yaso kenan idan za ka yi salati ga manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da manzan shi Allah da mala'ikai suna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ya ku mummunai kuma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi ya zama maka salati mun san yadda muke maka sallah amma salati ba mu san baya zamu maka shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dan lokaci yake ce musu idan za ku mun salati ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kama kuma akwai wasu wasu ruwayata daban-daban wadda wasu lafazza amma kuma bassa huta daga cikin ma'ana ta ita wannan salati da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shine salatin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine in ka mai guda zaka samu Allah zai ma guda goma idan ka mai goma Allah zai ma ɗari idan ka mai ɗari Allah zai ma dubu sallallahu alaihi wasallam to baka ma wani baka ce Allahumma salli alaika misali baka ware wani baka ne duk da cewa a ma'anar salatin ana nihin addu'a wasu malamai suna ganin cewa ba laihi bane amma ni me da shi ko da yaushe ka ringa ma wani salati sai kasance kamar kwaikwayo ne za ka yi irin na manzan Allah kenan shi ka ringa mai salati shi kuma manzan Allah in kame ga illa da ka samu shi kuma in kama wani me za ka samu kenan babu wani abu da aka yi garanti akan cewa za ka samu sai dai addu'a ce in kama wani ɗan uwanka a lokacin da baya nan to kai ma bukatunka mala'iku za su yi addu'a Allah biya ma naka kenan wannan wannan ya zo akan addu'a amma akan salati wannan bai zo ba kenan don haka bakka keɓance wani da salati in ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shi da iyallan shi da kuma sahabban shi a wani wuri da suke shiga malin yake cewa wa ta'lam anna Uthman bin Affan qutila mazluma kuma kai imani kuma ka sani cewa Uthman bin Affan an kashe shi da zalunci an ba da labarin duka abin da ya faru cewa Uthman da zalunci aka kashe shi wa man qatalahu kana zaliman kuma wanda ya kashe shi azzalimi Uthman bin Affan so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa zuwa wajen wani yaki yace wa zai sai wannan rijiyar wajen wannan bayahuda yana da gidan aljanna usman ya sai ta idan ka ga menene usman na aljanna kuma yana daga cikin ashar al-mubashshirun bil janna idan ka ga usman bin affan sahabi ne babban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifa na haka aka zo aka mai tawaye ko suka shiga cikin gidan suka kashe shi to wanda ya kashe usman ka sani cewa azzalimi ne kuma shi usman azalimci a kashe shi faman aqarra bima fi hadha al-kitab وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منهم ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة yake cewa duk wanda ya tabbatar abin da muka kawo a wannan littafi na akida ingantacciya wadda ta tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai shakka ba akan ko harafi guda a ciki to wannan sahibu sunna ne wa jama'a to yana tare da ahlus sunna kuma da jama'a yace kamilun qad iktamalat fihi jama'a kuma cikakke ne kuma tabbas ya cika kasancewa shi tare da jama'a wa man jahada harfin mimma fi hadha alkitab wanda ya jayayya da harafi ɗaya da wanda yake cikin wannan littafi aw shakka fi harfin minhu ko shakka akan wani harafi na ciki aw shakka wa waqafa fa huwa sahibu hawa ko kuma ya ringa shakka da abin da ake faɗa na cewa ita ce akida ta magabata to wannan mai bin san rai mai bin san zuciya kenan malami yake kiran mu anan yana kiran mu akan cewa mu yi riko da abin da ya kawo na cikin wannan littafin duk da cewa aiki na dan adam baya rabuwa da kuskure to kuskuren malam ko da a ce an yi bai huce daya a cikin ɗari kuma mafi yawa a kira da yake magana akan ta bihe ya baka dalili akan ta cewa ga dalilin da alkur'ani ko a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malam yana magana akan duk wanda ta tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka rike ta da kyau kuma kada ka yi shakka a kanta yin shakka a kanta bin san rai ne sakin hanya sai malam yake cewa wa man jahada aw shakka fi harfin min alquran aw fi shay'in jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqiya allah ta'ala mukaddiban fattaqillaha wadhhar wa ta'ahad imanak malam yake cewa duk wanda ya jayayya ko ya shakka akan harafi na cikin alqur'ani mai girma harafi guda na cikin alqur'ani mai girma ka ringa shakka akan shi ko kuma akan wani abu da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yace to laqi Allah ta'ala mukaddita zai gamu da Allah yana mai matsayin makarici kenan ba a shakka akan alqur'ani ba a shakka akan sunna ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan har ka ji tsoron Allah fattaqillaha ka ji tsoron Allah wal wahdar ka kiyaye wa ta'ahad imanan ka yi kokarin jaddada imananka ka tsaya tsayin daka akan karantarwa ta manzala sallallahu alaihi wasallam wadda sahabbai suka koyar da sai ma yake cewa wa minas sunna Allah tufi a ahadan fi ma'siyatillah iya daga cikin sunna kada ka bi daya daga cikin mutane akan saban saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a ma wani wanda Allah ya halitta da'a a daidai lokacin da za a saba ma wanda ya halicci wannan bawa duk wanda zai kawo maka abu ko dora ka saman abu wanda zai kasance akwai sabon Allah a kan shi to bai dacewa ka yi biyayya bai dacewa ka mai da'a bai dacewa ka mai da'a haka satin da ya huce wasu suka aiko tambaya suke cewa misali a irin aikin nan da suke na a saudiya mata ne haka wanda suke aiki a gidajen wasu daga cikin laraba suke cewa to su wani lokaci ana sa su ringa fare-faren abin shisha da sauransu irin wannan su gyara kwalbai su sa ruwa su kawo abubuwa su sa wuta su aji shin yin haka nan in yake aikin su ne mai hukuncin shashara haramun ne haramun ne kamar misali da zai aiki a gidan giya ganin da ɗaukowa kana zuba kana mika musu kace aikin ka ne duka kai sana an abu Allah ya ce haramun ne to ba kai babu aiki a ƙarƙashin wannan haramun la ta'ata li makhluqin fi ma sikalta yanda ke da kun sharuɗa yanda zai kura ma sharuɗa akan aikin da zaka mishi kai ma ka sharuɗan ka matsayin ka na musulmi ka ce kai ma kana da sharuɗa akan duk abin da ya kasance saban Allah ne za a yi kokari a sauwake maka shi sai ma yake cewa walal walidai kai ko da iyayenka wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله سبحانه وتعالى يقول أما متم وصية بوالديه ga iyayen shi hamalatuhu ummuhu aka washi labarin wahalar da mahaifiyar shi ta sha wahnan ala wahn lokaci etap zuwa etap ko wa fisaluhu fi amai haka har zuwa yayi shi tsawon shekara biyu ya ce a nishkuru ni wani wani da ka ilagin masu sai Allah ce ka gode mini ka gode ma iyayenka ko makomarka a wajena da ke malamai suke cewa wata fa'ira za mu samu a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa yana gama wasu abubuwa guda biyu a kusa abubuwa a cikin alkur'ani mai girma Allah ya gama su tare suke tafiya duk lokacin da ka yi guda ka bar guda to ba amsa duka Allah subhanahu wataala ce aqimu Allah wa aqimu rasul ka ba Allah ka ba manzon Allah idan ka ba Allah ka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba amsa Allah subhanahu wataala ce wa aqimu salata wa atu zakata ka ba da sallah kai kai kai sallah ka ki ba da zakka da dangam sallar ta kama ba amsa saboda kai jayayya da abin da Allah ya tura maka da cikin rukunin musulunci saboda akwai abin da in ka aikata kai tsaye hudda kai ke musulunci kwata-kwata misali ka ƙin sallah saboda mai kai ba ka yarda ba wajibi ce wannan kafirci amma ba ka yi sallah ba kawai saboda shagala ko kuma kawai ba ka tashi kai ba wannan ba a ma hukunci a wajen wasu masu sauƙi-sauƙi amma irin su ufaimi da sauran malamai na saudiya sun ta akan cewa babu wani sauƙi da za ka ma mutumin da yake tashi sallah kawai kawuri kawuri suke cewa daga cikin tsanantawar da ufaimi ne yake cewa wanda baya sallah ya ce ba za a mai sallah ta gawa ba salatul janaza ya ce ba za a binne shi ba a makabarta ta musulmai ya ce kai bai halatta ma musulmi ya mashi addu'a wanda mutu bai sallah saboda yau manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman taraka hafa kad kafara abin da yake gaba bai mantaka a matsayin ka na musulmi da kafiri tace sallah duk wanda ya barka ya ce kafiri inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan hadisi a yadda zo sarihi to shine malamai masu ɗan sauki suka ce a wanda yake yin sallah saboda yana shakka akan cewa farilla ce yana jayayya akan cewa wajibi ce rukuni ce cikin rukunin musulunci shine za a ce ya bar musulunci to kaga abin da ya kai ana jayayya ana tattaunawa ake zuwa ake zawa akan kana musulmi ko baka musulmi an ka san babban al'amari ne to haka idan ka raba su shi ma ba a musab guda haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa anishkuruni wa liwalidayka ka gode mini ka gode ma iyayenka idan ka gode ma Allah ka ringa wulakanta iyayenka to Allah bayya amsa gode da kanshi shi yasa a wuri da yawa yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka yake cewa qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana kaga da yazo da yace ka bauta ma Allah shi kadai kawai kai sai aka ce kuma iyaye ka kyauta musu anan ma sai yace anishkuruni ka gode mini wani walidai ka haka ka gode ma iyayenka ka gode ma Allah Allah ka gode ma iyayenka to diyan da iyayenka suka ringa ma eh diyan da aka umarce ka ma iyayenka biyayya diyan da suka yi da kai akan ka saba ma Allah akan ka bar addinin Allah shine sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi idan suka ringa kokarin he sun saka kama Allah shirka yake cewa ma laysa laka bihi ilmun yace akan abin da baka sani ba yace fala tuqihu anan babu da'a kenan kaga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani halitta a daidai lokacin da za a saba ma wanda ya halitta baki da ta kalli tarihin annabi ibrahim alaihi salam babu yanda mahaifin shi bai yi ba yake cewa arajibun anta an alihati ya ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya shin kai me juya baya ne ga abin bautan za mu sa a ka za mu hudda ka da gari amma duk da haka bai sa ba annabi ibrahim ya bi addinin baban shi sai ke cewa salamun alayka sa astaghfiruka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi kafiya yace aminta Allah tabbata a gare ka zan roka ma gafarar ubangiji kenan kaga ba abin wani a daidai lokacin da za a saba ma Allah to kaga babban al'amari ne babban al'amari ne mu rike wannan kaida da kyau kada ka yarda ka saba ma Allah saboda ka da ma wani rai a doka Allah lin rujuli Allah ya ajiye doka kada ka ketare ta gabaki ɗaya da kai da wanda ya sa ka saba ma Allah duka wajen Allah za ku koma dukan ku halitta ne bayi ne na Allah duka kamata a ce ku rinka kokarin kiyaye dokokin Allah to ba magana dan ka da mai rai wanda tana yi wa yanzu ya faɗi ya mutu abinda kake nema a wurin nashi baka samu ba ko kuma dan adam ne ya sauya ma gabaki ɗaya ko ta nan ya kore kama nawa ke da kai to ka gani kenan kai kokari ka tsaya akan aqida ka ingantacciya akan abin da ya kasance da'a ce ga Allah to wannan ba makawa wannan hikab mutum amma abin da ya kasance saban Allah ne babu uzuri a gare ka yace la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah babu da'a ga wani mutum a lokacin za sa amma Allah wala yuhibbu alaihi ahadan wa karah dalika kulluhu lillahi tabaaraka wa ta'ala kai kokarin kiyaye wannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai malaka cewa والإيمان بأن التوبة فريدة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها سيكي تيوا كما كسني تيوا كي إيمان تيوا توبة فرلاني أكم باي أن يتوبوا إلى الله ستوبة زواج الله من كبير المعاصي وصغيرها daga manya-manyan zunubai kuma haka daga karansu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zo a cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani mai girma kullum allah na kiran mu akan cewa mu tuba zuwa gare shi allah ke cewa wa tubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai ko kun samu tsira a wajen allah subhanahu wa ta'ala dan haka tuba zuwa ga allah shine mabuta ga wannan al'umma allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wannan al'ummar dalilin abu biyu ya kiyaye ta daga sabkan mata da azaba a darkake ta irin yadda aka ma al'ummu na baya saboda abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye shine dalilin samuwar shi a lokacin nan Allah subhanahu wataala ya sa ba za a yi azaba ba ga wannan al'umma wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihi Allah ba zai musu azaba ba alhali kai kana raye ya rasulullah sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai musu azaba ba alhali suna istighfari kenan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kenan kaga mu abin da zai tsiratar da mu abu guda ne shine yin wannan istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya gunda ku imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gari tuba gangariya tuba tsarkakakkiya wadda babu jika kaso ba irin tuba mazuru ba tuba ta kirki haka Allah subhanahu wataala ke kiran mu akan cewa mehita haka Allah yake cewa man lam yatu fa ulaika humus zalimun duk wanda baya tuba ya daga cikin azzalimai to Allah subhanahu wataala yace wa'anda suka aikata alfasha walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa'anda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah a daidai wannan lokaci ya suka tuna Allah subhanahu wataala fastaghfiru li dhunubihim ya suka nemi gafara wannan zunubin nasu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafara zunubai in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu kun ba sa ci gaba akan abin da suke aikatawa wa hum ya'lamuna alhali suna sani haka Allah ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard haka yake cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum haka Allah ke kira mu akan mi gaugawa a komi ana so a ringa yi a hankali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana son komi dan adam ya ringa kokari ya ringa yin shi a hankali ya ringa ajiye hankalin shi ringa bin abubuwa a sannu amma a wajen komawa zuwa ga Allah sai aka ce ayi gaugawa a yi gudu gudu a kai rige rige ake yi shi ne annon musa lokacin da ya gaugawa ya je zuwa ga allah ya bar mutanen shi sai allah ke tambaye shi wa ma a jalaka an kawo ka ya musa me yasa kai gaugawa ka bar mutanen ka ya kai annon musa sai ke cewa qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya allah su suna bayana ni kuma na ya gauga ne zuwa gare ka dan ka samu dan in samu ka yarda da ni kenan kaga zuwa wajen allah tuba zuwa wajen allah neman yarda allah shi ba a yin shi a sako-sako gaugawa ake yi ka aikata abu ka tuno cewa wannan abin ba daidai ba ne shi ɗan ya roƙe ka to kai guga kai gaugawa ka tuba zuwa ga Allah daga Allah ya taimake ka ka tana cewa wannan abin kaza kaza kuskure ne ka yi gaugawa ka tuba zuwa ga Allah ga yadda ake tuba mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aikata wani laifi ya tashi ya tsarki yayi arwalla ya tashi ya raka'a bayan ya kare ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim a wata ruwa yake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira wa ataraftu bi dhunubi wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim in sayyid istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حكى من زر رحمه صلى الله عليه وسلم إذا إنت عشت كندري إلى قيام الليل يناتي اللهم اغفر لي ذنوبي كله دقه وجله سره وعلانيته حكى يناتي وأقرشن تهيا idan ya kare salatu mazala sallallahu alaihi wasallam ya kare sunan addu'i yana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alim bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta haka manzon rahama ya ji wani yana karanta wata addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ighfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim yake ce mai ka roƙi Allah da abin da an roƙe shi da shi baya mai da mutum hannu haka ne Allah ya amshi addu'a ka haka yaji wani yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum anta ghafir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim manzala sallallahu alaihi wasallam yace wannan sune ismullahi a'zam in an roƙe shi da su yana amsawa to da irin wannan addu'o'i zaka zo ka bayan kayan salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka daga hannu kai kuka ka roki Allah Allah gafarta maka Allah ce zai gafarta ma zunubanka idan kuma Allah gafarta ma zunubanka duk albarkar da kake nema ta duniya da lafira zaka same ta dukiya ce kwanciyar hankali ne zaman lafiya ne neman yarda Allah ne kuma menene in dai kana mai yawan tuba zuwa ga Allah zaka same shi fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kada kai wani laifi ka dinga tsammanin kai wannan laifin ina tsoro Allah ba zai yahi mini ba anya Allah yahi mini to Allah yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina wa'anda kuka zalunci kanku kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji sai Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafara zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan kaga kofar tuba tana nan kai sake rana ta hoto daga can kuma shi kenan al'amari ya lalace a rihe tuba tun yanzu ka yi gaugawa idan kana aikata wani abu ka yi kokari ka bari kada ka koma akan wannan laifi da kake yi ka tuba zuwa ga ubangijinka malai ke cewa wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna fa huwa sahibu bid'a duk wanda bai shaida ba akan wa'anda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida cewa yan aljanna ne yace fa huwa sahibu bid'a yace wannan mutumin bid'a ne wa dalala kuma hallau yana cikin bata shakun fi ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda yana shakka akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yasa malam yace wa yace haka yake cewa duk wanda bai shaida abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu da cewa su kin dan aljanna ne kai ka ki yarda da wannan magana to tabbas ka saki hanya kuma ba kai hankali ba tana iya kai ka zuwa kafirci saboda ka ki gaskata abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo sallallahu alaihi wasallam baya magana da son rai duk abin da yake yi wahayi ne daga Allah subhanahu wataala مالك يتوى قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى من لزم السنة مالك بن أنس إمام دار الحجر يكتوى وندي لازم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات يكسنتي bai zargin sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam bai wadin magana mara kyau akan su har ya mutu akan haka kana ma annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin to wannan yana tare da annabawa da siddiqai da shuhada da kuma mutane na gari a wajen Allah subhanahu wataala wa in kana lahu tafsirun fil amali ko da a ce an same shi da wasu ragowa a cikin ayyukan shi qala bishr bin al-haris bishr bin al-haris yake cewa as-sunnatu hiya al-islam ita sunna ita ce musulunci wal islamu huwa sunna kuma shi musulunci shine sunna kenan me yake so ce maka ita wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce musulunci shi ma musulunci ita ce sunna me yasa saboda ita sunna shine gabaki ɗayan jumlar ayyuka da maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa'anda su suke fassara maka alqur'ani mai girma suke dauko addinin suna ba su a aikace domin ka aikata ka game da Allah subhanahu wataala lamun lafiya cewa lalle kai kana musulmi to idan ya kasance ka kore wannan ka kore aikin manzala sallallahu alaihi wasallam ka kore magana manzala sallallahu alaihi wasallam ai shikenan ina musulunci ga wanda yake magana manzala sallallahu alaihi wasallam bayan Allah yana ce maka atiullah wa atiur rasul ka bi Allah ka bi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah yana kiran ka yana cewa in kana son shi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce baka biki magana shi ba baka aiki da abin da ya aiki da shi ba to ina musulunci ga irin wannan sai to shine mana yake yake magana yake cewa as-sunna hiya al-islam musulunci kanshi tace sunna sai fudal bin iyad yake cewa wa idza ra'aita rajulan min ahli sunna fa ka'annama ara rajulan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ta ni duk a lokacin da naga mutum daga cikin ahli sunna wanda yake ruko da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ga kamar naga wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana aiki irin aiki na sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah fa ka'annama ara rajulan min al-munafiqin yake ni kuma idan naga kuma gagarumin dan bid'a wanda bai aiki da manganin manzon Allah sai abin da yake ganin ra'ayin shi ne ko sarran shi ko yana ganin ya kamata kawai da su ne yake aiki ko ringa daukan ayoyin Allah na juya su akan abin da shi ran shi ke so yace idan naga wannan sai in ga kamar yadda aka ba mu siffa ta munafikai na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ga kamar ɗaya ne daga ciki a gabana me yake so nuna maka anan ina so nuna maka cewa bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai baka siffa ta sahabban shi kuma kin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sarrai shi zai baka siffa ta irin sa Abdullahi bin Ubay bin Salul qala Yunus bin Ubay Yunus bin Ubay yake cewa al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa ajabu minhu al-mujibu ila sunnah yake cewa yau wannan lokacin da muke ciki yana magana a zamaninsu yake cewa iya daga cikin abun mamaki a wannan zamanin idan ka ga mutum yana kira a kan sunna idan ka ga mutum yana kira na cewa abu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya zama abun mamaki ga al'umma yace kai mafi ma mafi mafi abin mamaki kamar wanda yi ma abin mamakin yace shine wanda yake amsa kiran wannan na ahlus sunna wal jamaa shine ma abin mamaki wannan kuma karkashin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantar da mu yake cewa a yake cewa wannan addini bada al-islamu gariban wannan musulunci ya fara yana bako wa sayaudu gariban kama bada zai kasance kuma a ƙarshe ya zama kamar bakon kamar yadda ya fara yace faɗu ba da guraba yace kai madalla ga wanda suka kasance baki a musulunci imana wannan su ringa kawo abubuwa wanda suka tabbatar da manzala sallallahu alaihi wasallam sun kakkabe da tattawai wanda suka tabbatar da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam da ingantacciyar fasara ta alkur'ani mai girma idan suka zo suna karantawa sai alkama sun ka abu sabo ashe ba a sani ba a dama akwai sun sani ne ba a yi ba ko kuma ba a karanta ba ne ba dama akwai littattafan karanta ne ba a yi ba ko kuma ba a sani ba ne ko kuma littattafan ba su iso nan ba ilimin bai iso ba yanzu kuma Allah ya taimaka ilimi ya bazu ko ina gashi nan alhamdulillah abubuwa ga sunan suna da saukin samu wanda za ka kuje ka karanta wanda kuma Allah ya taimaka akan samu wanda yake fahimta fahimta irin ta salaf irin ta magabata sai ka gani abin kamar bako ne a gare ka shi ba bako bane ba hakikanin musulunci ne haka nan dan haka abin mamaki ne a wani lokaci zaka ga wani na ruku da sunna haka wani lokaci abin zai zama zai ga ana jihun mutum da irin maganganu na cewa ya kasa ba to wannan tun a lokacin su suke ganin irin wannan abin mamaki qala قال المؤلف رحمه الله وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت ابن عون الله تكشف رحمه yake faɗa a lokacin da ya zo mutuwa na yake cewa as-sunna as-sunna wa iyyakum wal bid'a hatta mata yake ta kurke sunna kurke sunna ina kiyaye ku da yin bid'a har su iya kira mutane akan wannan ahmad bin hanbal yake cewa mata rajulun min ashabi فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة عمر بن حنبل yake cewa wani mutum ya rasu daga cikin sahabbaina sai aka ganci a cikin mawliki yana cewa ku gaya ma Ahmad bin Hanbal shine Abu Abdullah alayka bi sunna wannan sunnar da ka rike ka rike ta da kyau yace fa inna awwala ma sa'alani rabbi an sunna yace saboda abinda aka harama ni tambaya ta rukuna da sunna da nai iya daga cikin abin da aka tambaye ya ce wa ƙala abul'ali abul'ali ya ke cewa mamma ta'ala sunna masturan da huwa siddiqun duwan da ya mutu akan sunna asirin shirye ya mutu akan sunna yake tattu wani daga cikin siddiqai al'aiki samu bi sunna na jahu ruko da sunna ya ce shi ne tsira da haka yi ruko da sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce ita ce ingantattun hadisai a ƙarƙashin fahimta ta sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ma ne ke cewa wa ƙala sufiyanu sauri sufiyanu sauri ke cewa man asu gabi iznihi ila sahibi bid'atin kharaja an ismatillah duk wanda ya je ba da kunnen shi ga dan bid'a yana karanta min abubuwa ga sana ya ce to wannan ya fita daga cikin karkashin kiyayewa ta Allah wakila ilaiha an bar shi da wanda yake saurari idan ana magana akan bid'a ana magana ne akan wasu yan shi'a misali irin su mu'tazila irin masu kira akan ana iya kiran matattu a nemi taimakon su misali mutum ya mutu ka zo ka ringa neman taimakon mutumin ya mutu ko ka je kabarin shi ka ringa roƙon shi duka iri irin wannan abubuwan ko ka kirkiro wani abu karen ganin kawai ya kamata a yi da sauransu a addini duka iri irin wannan kiraye-kiraye suna ke nihi da bida din da kaga irin wannan ringa nesa nesa da su saboda za su bata ma addini kawai idan zaka dauki addinin ka ka dauke shi karkashin alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyar ka wa qala dawud bin abi hind أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران الله سبحانه وتعالى يأي وحي زوى موسى بن عمران يكي تيمش لا تجالس أهل البدع kada ka zamna da ɗan bid'a fa inna fa in jalastahum fa hata fi sadrika shay'un mimma yaqulun yace ukubibta fi nar jahannam idan ka zamna da su har ya kai ya sa maka shakku ka ringa jin kamar gaskiya abin da yake faɗa yace to in baka hankali ba zai dirme da kai a gidan wuta fudel bin iyad yake cewa man jahala sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma duk wanda ya zanna da wanda yake kira zuwa ga bid'a to wannan bai samu hikima ba haka fudel bin iyad yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'a kada ka zanna da mai bin sarran shi da mai kira zuwa ga bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana ina ma gudun kada la'ana ta ubangiji ta sauka akan ka haka fudel yake cewa man ahabba sahiba bid'a ahbata Allahu amaluhu wanda yake kokarin san wanda yake kira zuwa ga bid'a yace to wallahi in bai hankali ba ayyukan shi Allah zai lalata su wa akhraja nural islam min qalbihi hasken musulunci sai huta daga cikin zuciyar shi haka yake cewa fudel bin iyad yace man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqi ghairi yake cewa duk wanda ya ga na yake cewa duk wanda ya zauna a saman hanya ta wanda yake kira zuwa ga bid'a ita to kai ka yi ƙoƙarin sauya hanya ka nemo ta hanya daban ta hanyar maka alkhairi duka wannan menene wannan maganganu na malamai suna kiran mu ne akan mu kiyayi bin abin da ya kasance bida wannan bida ɗan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe kiyama sai ana cikin tsayi wannan ta tsakar rana ta shekara da shekaru kowa na neman ruwan da zai sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'umma su zo su tahi zuwa ga ruwa tafki na alhaut a zunan al'umma al'umma zarar su ce wannan tafkin ta sha ruwa tafki na alhaut ya fi madaran haske kuma ya fi zumuwa zaki kuma ruwa ne ya fi zumuwa zaki kuma ya fi madara haske kuma ruwa ne wannan da musamman ne Allah subhanahu wataala ya kyautar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi adadin kwaf-kwaf ɗin da ke da kwai a bakin tafkin adadin tarmamu na sama al'umma za su zata zo ta sha an kamo hanya za a taho sai mala'ikai su ma wasu shamaki su ce ku koma ba sai manzo Allah ce ai su ma daga cikin al'umma ta ne he manzo sallallahu alaihi wasallam he mala'ikai su ce mi a ai wa'annan da kake gani sun sauya addinin a bayan ka sai dinga kawo ra'ayinsu da san da san kansu da abin da suke gani cewa su sarransu kawai a ranga bi addini yace to wanda zai ka irin wannan abin su ba sa cikin wanda za a dauka cikin al'umma ka kenan kaga wanda yake kokarin kirkiro abin da ba addini bane kawo cikin addini in bai hankali ba zai haramta ma kanshi shan ruwan alkhawt wa iyazu billah to shine ake kiyaye ka kake ka fada cikin masu irin wannan kira-kira ka zamna da mutai na zakin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka yanzu kana zaune mutum ijiyar da kunnanka ya dan zagi abubakar wani irin kallo zaka mishi to waye zai sha abin shi to wannan su ne iri-irin manya-manyan bida su ne rafi dawa yan shi'a da sauransu mala yake cewa ƙalar fudailu bin iyad fudailu bin iyad yake cewa man azzama sahiba bid'atin faqada ana ala hadimin islam dukkan wanda yake kokarin girmama wanda yake kira zuwa ga bid'a to wannan yayi kokarin ko ya taimaka wajen rusa addinin musulunci baki daya wa man tabassama fi wajhi mubtadi faqad istakhaffa bima anzala Allah ala Muhammadin wa man zawwaja karimatahu min mubtadi faqad qata rahimaha wa man taba janazatu mubtadi lam yazal fi sakhati fi sakhatin min Allah hatta yarji malai na kokarin ya nisantar da kai da masu irin wannan kira-kira a wancan lokacin nasu ha alqur'ani mai girma bai sha ba saboda bid'a wani ya tashi sai ce ko alkur'ani wannan yanda Allah halicci mutum haka alkur'ani ma halitta ce ta ya magana Allah ta ce halitta ce aka ta rigima da su iri-irin su ne yan bida a lokacin wani iri-irin masu zauwa suna zagin sabai iri-irin kaza iri-irin su ne yan bida suna sassauya ayoyin Allah to shi ne wanda yake cewa kai waɗannan mutanen ko kallo na arziki kakka musu ko dariya kakka musu saboda sun dora ka saman hanyar da zan kai bar musulunci baki da ba kai ba zama tare da su kai ko arme kakka ba su jimala ko arme kakka ba saboda kana ba su kayan ke zuriya ka daga wannan bangare ya ce kai ko raka shi kakka yi mutu raba da shi saboda masu irin wannan kira sun kama hanya ne sun yi niyya ne ya su rusa musulunci kai wanda ya zo ce maka tattara sahabbai baki ɗaya ce maka gabaki ɗaya mutanen banza ne yanzu duk hadisan da abu hulairu ya kawo ya koya maka yadda ake sallah yanzu ya zo ya ce maka ai ba mutumin kirki bane me yake so ce maka ka zubda wannan hadisin da hadisin da Abubakar bin Abubakar Abubakar Siddiq ya kawo ya rawaito kenan so ke nuna maka tunda Abubakar ba mutumin kirki bane kenan ka zubda maganar shi kenan yanzu gabaki ɗaya addinin naka sai ka tambaye shi to ta ina kuma zan samu Qur'ani inda zubda so ina samu su ne da yadda suka rawaito hadisan kuma haka suka kawo alkur'ani to ka ce a zubda su kenan yanzu qur'anin ma bari in zubda shi kenan tunda ka ce kan yarda su to kaga kenan an rusa musulunci baki daya to shi yasa malai ke kiyaye mu akan zama tare da irin masu irin wannan aqida sai malai ke cewa wa qala fudail bin iyad fudail bin iyad yake cewa man jalasa ma sai bid'a wa ritahu al-amr yake duk wanda yake tare da zama da irin wannan in bid'a yake cewa to wannan a makafce yake haka yake cewa akulu ma yahudi wa nasari wala akulu ma mubtadi wa yuhibbu an yakuna bayni wa bayna sahibi bid'a hisnun bin hadid yake cewa ina iya cin abinci da yahudi ina iya cin abinci da nasari yace amma bana iya cin abinci ba da wanda ke kira zuwa ga bid'a ya rusa addini ba yace saboda ni hata nake Allah mini ka tangakkare tsakanina da su yace fudail bin yar kuma yake cewa idza alima Allah min ar-rajul annahu mubghidun li sahibi bid'a ghafara lahu wa in qalla amalu yace kai in Allah san cewa kai kinnan ba ka bin irin wa'annan mutanen masu kokarin rusa musulunci yace in Allah san kai haka kake yace to Allah zai gafarta masa da banka ma yace ko da ayyukan ka kadan ne wala yakun sahibu sunna yumali sahibi bid'a illa nifaqa yace baka samu wanda yake bin sunna yana tare da wa'anda suke kokarin rusa sunna baki daya yace sai munafiki yace wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'a mal Allah qalbuhu iman yace wanda yake kauda kanshi daga masu irin kiran zuwa ga bid'a ne ce Allah zai cika zuciyar shi da imani wa man intahara sahiba bid'a amanahu Allah yawmal fazil akbar yace kuma wanda ya kokarin nisan da kanshi ko kuma ya ya kori waɗanda suke kira zuwa ga bid'a a kewaye da shi yace to wannan Allah zai amintar da shi ranar da kowa ke jin tsoro yace wa man ahana sahiba bid'a rafa'ahu Allah fil janna mi'ata daraja yace wanda yaki masu irin wannan kira na rusa musulunci wanda yaki su yace to Allah zai daga darajar shi su 100 a gidan aljanna fala takun sahiba bid'atin fil nahi abadan yace dan haka ina kiranka ya kai dan uwana kada kuskura ka shedinka kada ka kuskura kasance tare da dan bid'a ha abada yace intaha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad yace to wannan ne muka zo karshen wannan littafi kuma Allah shi ne masani tsira da aminci su tabbata ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a dunkula a jibri abinda ma da ke kiran mu anan yana kiran mu akan mu kiyaye addini kai kishin addinin ka rayuwarka a nan duniya zawwaka wannan duniya baka zo kai komi ba in ba ka bauta ma Allah subhanahu wataala to wannan bautar ta Allah idan kana so idan ka je wajen Allah aka tambaye ka ya ka bauta ne ka ba da amsa ingantacciya to he ka kiyaye wanda zai ringa kawo sarra shi addini idan kana so ka ba da amsa gamsasshiya wadda ita za ta tsiratar da kai ka kai ka gidan aljanna to sai ka kiyaye wanda zai zo ya kama shubuha a addininka ya kama ra'ayin shi addini ya kama sarra shi addini to sai ka nisance shi to shine ma ne yake kokarin ya kiyaye mu akan kada mu rinka kokarin rungumar iri-irin masu irin kira da irin waɗannan bidoyi wanda za su rinka bata addinin kwata-kwata ko kuma su rusa ma musuluncin baki ka kiyaye wannan sai addinin kai tsira ka zauna tare da su kuma shi kenan ya kasance a haramta ma shan ruwan wannan na tafkin alhau kuma ya kasance gobe kiyama a yau ma ta suwar da wujuhun wata biyar da wujuhun kai kasance fuskar da kirin ce kamar yadda wasu malamai suka ce ana magana ne akan ko hawarish ko ko masu kira zuwa ga bid'a Allah ke shi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah ya mana a nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma karatu na gaba sati mai zawa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته